الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدوغ رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan ko shida ne yau yau bakwai shida ne shida ga watan biyar a gregorian kalanda 2021 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan anguwar bolari wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul ma'ida a kuma mun yi alkawarin wasu jawabai wanda muka fara su kuma har yanzu ba mu gama su ba amma muna fata yau mu karkale komai da izinin allah a idan ba a manta ba jiya mun fara magana akan adabu adabu qabulid du'a wato ladubba da idan mutum ya bi da izinin Allah zai samu karbar addu'a daga cikin turuqu as-salamati min al-balaya wato hanyoyin da dan adam zai kubuta daga bala'o'i da masifu da matsalolin rayuwa mun yi namba na daya mun yi na biyu mun yi na uku bayan muqaddima za mu shiga nan ba na hudu sai lokaci ya ƙure mana yanzu kuma za mu ɗora abu na hudu daga cikin hanyoyin da ake bi allah ya yaye wa mutum damuwarsa shine an ya faba sautahu lokacin da ya zo yake roƙon allah to ya ainihin wato ƙasa-ƙasa da sautinsa kar ya dinga kwarmato da kwakwazo ya zama kamar babu ladabi cikin maganganun shi ga allah subhanahu wa ta'ala fa yakunu mainal makhafati wal jahari sai mutum ya zama tsakanin bayyanawa da kuma ɓoyewa wal istikanati wal inkisari ya zama tsakanin ainihin wato nuna wa Allah yana cikin talauci da kuma karayar zuciya wa izharil faqari wal haja ya zama yana mai bayyana wa Allah cewa yana cikin talauci da bukata na cewa ya taimake shi qala sayyida aisha nana aisha ta faɗa mana dangane da wata ayar da take cikin suratul isra da Allah yake cewa wala tajhar bi salati a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الله مدوكاكين سركي يتي ولا تجهر بصلاتك كرك بين الدعارك الصلاة أنا بمعنى الدعاء wato ka dinga yin ta da ƙarfi jama'a suna ji wala tu khafit biha kar kuma ka ɓoye ta ya zama kai kanka ma baka jin me kake faɗa sai Allah ya ce wa batagi baina zalika sabila ka nemi tafarki a tsakanin wannan da wannan tsakanin bayyanawa da ƙarfi da kuma tsakanin sauke murya gaba daya ma'ana ya zamanto mutum lokacin da yake addu'a yake roƙon Allah biyan bukata ya zama mai ladabi wajen yin magana ya dinga jin yanzu inda a gaban sarkin garin su yake zai dinga wannan ihun da wannan hayaniyar shi yasa malamai suka ce daga cikin abin da yasa annabi ya bid'antar da irin wannan zikirin na bid'a a zo a cika masallaci ana ihu ana la ilaha illallah la ila ana dukan kirji ana tsalle ana faduwa saboda ba ladabi ma a ciki shi Allah idan za a roƙe shi ai ko babanka ne in ka je roƙonsa ai zaka dan da kai zaka dan abin nan ainihin wato rankwafar da zuciyarka da muryarka kana marereta saboda a tausaya maka a biya maka bukatarka to Allah ne za a zo ana kiransa ana farma masa ihu ana hayaniya to wannan bai dace ba shine Allah ya ce wala tajhar bi salatika kar ka bayyana addu'arka wala tukhafid biha kar kuma ka boye ta gaba daya wabtagi baina zalika sabila ka nemi hanyar da za ka gudanar a tsakanin wannan da wancan abu musa al'ash'ari allah maɗaukakin sarki ya masa rahama yake cewa kadimna ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun gabato tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama daga halin tafiya falamma da nauna min almadinati lokacin da muka iso garin madina muna dab da shiga kabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kabbara bi ma'ana yana gode wa Allah da ya dawo da shi gida lafiya wa kabbaran nasu sauran mutane su ma suka yi kabbara don nuna godiyarsu amma su da suka tahi wa rafa'u aswatahum he suka daga murya annabi yayi kabbararsa a hankali cikin nutsuwa su kuma he suka daga murya wadda ta wuce tunani faqala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce musu ya ayyuhan nasu ya ku mutane irba'u ala asu ala anfusikum wa ainihin wato sauƙaƙa wa kanku ai bi ma'ana biha wa khadu aswatakum wato ku sauƙaƙa wa kanku ku sauke muryarku innal ladhi tad'una laysa asamma wala abkama wala ga'iba wanda kuke kwarma wa kira fa ba kurma bane ba bebe bane ba kuma baya kusa da ku bane nakum tad'una sami'an qariban basira kuna kiran wanda yake ji ne kuma wanda yake kusa da ku kuma wanda yake ainihin wato sauraron ku wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka al-imamu bukhari ya fitar da shi muslim ya fitar da shi sannan ya muhammad nasiruddin albani ya inganta shi a cikin sunan abi dawud saboda haka dai daga cikin ladabin da ake bi wajen a samu biyan bukata gurin Allah shine yin magana cikin nutsuwa a hankali ba tare da kwarmato ko ainihin wato ihu ba waqad asna Allah ta'ala ala nabiyhi zakariya a Allah ya yaba annabinsa annabi zakariya a hina da'ahu lokacin da ya kira shi Allah madaukakin sarki yace idna da rabbahu idna da rabbahu nida'an khafiya Allah ya ce izna da rabbahu lokacin da ya kwala wa Allah kira amma nida'an khafiya kira wanda yake matsakaici ba wanda aka ɗaga murya ake ihu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu haka kuma sai ya daidai da sunnar annabawa cewa annabi zakariya Allah ya yabe shi cewa lokacin da yake roƙon Allah yana sauke murya a wani guri Allah yake cewa ud'u rabbakum tadarru'an ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ya ce ud'u rabbakum ku kira ubangijinku tadarru'an kuna masu kankan da kai wa khufyan kuma kuna masu miriya karama a hankali kar ku dinga kwarmato da ihu ku dinga yi a hankali Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin domin Allah baya son yan ta'adda sai ya nuna kamar ma idan mutum ya zo yana ihu yana kiran Allah da ƙarfi to kamar Allah ma ya siffanta shi da ta'addanci ne to kun ga wannan ko ba karamin ainihin wato matsala bace a ce Allah ya baka wata siffa wacce take mummuna wanda har ake ganin kamar ka keta da iyaka Allah ya sauwaje wannan shine abu na hudu da ake so mutum yayi kai tsaye za mu shiga abu na biyar alhamis abu na biyar an yaftatiha du'a bi hamdillahi wa thana'i alaihi idan mutum yana son Allah ya biya masa bukata to ya fara bude addu'arsa da gode wa Allah da ya ba mishi ka yaba Allah ka yaba mishi kamar yadda muka faɗa idan ka iya larabci babu laifi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir ya man kashafa an ayyuba durra ya man kashafa an kaza kai wasa Allah ka faɗi maganganu wanda za su ainihin wato samar maka da cikakken fadanci ga Allah wannan babu laifi idan kin iya larabci ki yi amma idan baki iya ba ɗauki hausar ki ko fulatancin ki ki yi ya Allah mahalicin kowa da komai ya Allah mai azurta kowa da komai ya Allah annabi Musa ya Allah annabi Haruna ya Allah da ya sammai ga sunan a sama kuma ba a sa gwafa wajen tare su ba ya Allah nan da kai ƙasa babu noti babu komai amma tana ɗaɗɗaure ba ta rawa da mu ya ki wasa Allah da iya abin da kika sani na buwaya da girman Allah in kika gama sai ce Allah ba ni miji na gari eh Allah ka sa mijina din nan mu fahimci juna ya daina min abin da yake min da hausarki da yarenki wanda kika fi iyawa wanda kirke da kalmomi masu tsada da za ki yaba wa Allah da shi to wannan shine abin da ake bukata don haka dai malamai suka ce abu na biyar shine mutum ya buɗe addu'arsa da yaban Allah ya buɗe addu'arsa da ainihin wato jinjira wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan zai ainihin wato kawo masa sauƙi a cikin lamuransa. wani daga cikin malamai ya kawo wata ruwaya wacce take ingantacciya wanda al'imamu ainihin wato ibnu athir ya kawo ta a cikin usudul gaba fi tarihin sahaba haka ainihin wato ibnu hajar ya kawo shi a cikin al'isaba fi tamizin sahaba cewa wani mutum daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance attajiri ne wato ɗan kasuwa ne yana harkokin kasuwa yana gudanar da al'amura yana samun kuɗi wata rana ya ɗebi kayan kasuwarsa a sai ya fita domin ya je ya ainihin wato gudanar da harkar kasuwarsa yana cikin tafiya kawai sai game da ɓarawo ɓarawon nan sai ce masa in ma dukiyarka in ma rayinka sai ce a'a me yayi zafi ga dukiya ɗebi ka ni da raina sai ce kai na ma fasa ma sai na kashe ka sai ce to kenan idan har ka yadda sai ka kashe ni to ka ban dama ne na fila ko da raka a guda biyu sai ce salli ma bada raka ka ga dama ma ka yi iya abin da kake bukata ba ma raka a biyu ba shine bawan Allah nan bayan da ya idar da sallah sai wasu addu'o'i daga cikin addu'o'in yake cewa ya wadudu ya wadud ya Allah abin kauna abin so ya zal arshil majid ya Allah ma'abocin al'arshi wanda yake abin yabo ya fa'alu lima yurid ya Allah mai aikata abin da ya ga dama as'aluka bi izzika alladhi la yura ina roƙonka da izzarka nan da ba a galaba a kanta wa bi mulkika alladhi la yudam da kuma mulkin nan wanda ba a nasara ko kuma a haɗa shi da mulkin wani wa bi nurika a alladhi biyadihi wa binurika allazi mala arkana arshika da kuma haskenka wanda ya cika dukkanin sassa na al'arshinka an takafiya ni sharra hadhal lissi Allah ka isar min da sharrin wannan barawo ya mughith ya kai mai gudunmawa mai agazawa jama'a a gifni Allah ka agaje ni akan wannan barawo ya zo yana neman sai ya cutar da ni yana nema sai ya hallaka ni yana nema sai ya ci mutunci na ya faɗi waɗannan addu'o'i salasan fa'iza huwa bi farisin sai ga wani mutum akan doki yana rufe bakinsa kawai sai ga wani mutum akan doki a ƙabala biyadihi harbato ya gabato shi a hannunsa akwai kibiya kad wada'aha baina udnai farsihi ya harba ta ya ɗana ta a tsakanin kunnuwan dokinsa falamma basara bihi lissu lokacin da wannan ɓarawo ya hango wannan mutum aqbala nahawahu sai ya juya ta inda mutumin yake yana kan doki yana tunkararsa sai ya juya ya ainihin wato fuskance shi fa fatana'ahu ko fata'anahu a faqatalahu sai wannan mutum ya harbi wannan barawo sai ya ainihin wato kashe shi thumma aqbala a a ilaihi sai ya juyo ya kalli shi wannan mutum da wannan barawo ya tare faqala sai ya ce kum yace tashi faƙala sai mutumin ya ce wa wannan mutum da ya gani akan doki ya zo ya harbe wannan ɓarawo sai yake ce masa man anta bi abi anta wa ummi don Allah kai fa waye ina baka fansar uwata da ubana ka faɗa min kai waye ne qad agathani Allahu bika al yau haƙiƙa Allah ya agaje ni ya tallafe ni ta sanadiyar zuwanka faƙala sai wannan mutum ya ce wannan bawan Allah ana malakun min mala'ikatir rahman ni Allah ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah mai rahama min sama'in rabi'a daga sama ta hudu lamma da'auta bi da'awatika al-ula lokacin da kai roki Allah da da'awarka ta farko da kace ya wadud ya wadud din nan yace fa sami'at li abwabis sama'i sai kawai aka jiyar da wannan addu'ar taka ga kofofin sama ga baki daya fa qa'at sai ga sama tana ƙara thumma da'awta bi da'a bi du'aika thaniya ko thani sannan kai addu'a da addu'ar ka ta biyu fa sami'at li ahli sama sai aka jiyar da mutanen sama dajjatun sai gata tana wani ƙara thumma da'awta bi du'aika thalis sannan kai addu'a da addu'ar ka ta uku sai Allah ya ce min du'a'un makrubun ga wata addu'a can ta wanda ya shiga cikin bala'i da kunci fas'al makarubin an gane maganar da kyau ko so al'imamun hassan al-basari ya ce duk mutumin da ya alwala ya yi wanka ya yi wannan addu'ar to da izinin allah allah maɗaukakin sarki zai yaye masa dukkanin wata damuwarsa da dukkanin wata matsalarsa ko yaya yake barin ƙara maimaita addu'ar wannan bawan allah cewa ya wadud ya wadud sau biyu ya zal arshil majid ba na arshika ya faɗi wannan ya ce an takfiye ni sharra hadhal lis ka ainihin wato isar mun dangane da wannan barawo sai ce ya mughithu aghithni ya mai agazawa mai taimakawa mai tallafawa mutane tallafe ni ya faɗi wannan sau uku Allah ya biya masa wannan bukata shine Hassan al-Basri ya faɗa cewa fa yakunu a tayyibul ma'akali wal masharabi dan adam ya zama yana cin abinci na halal yana shan abin sha na ainihin wato halal bi qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi ya faɗa mana a cikin hadisi yace inna allaha ta'ala tayyibul la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba kuma sai abu mai tsarki sai yace wa inna allaha amara almu'minina amara almu'minina bima amara bihi almursalina kuma Allah ya umarci mu'minai da irin abin da yayi wa marsulai ko manzanni ainihin wato umarni da shi ya ce wa manzanni ya ayyuhar rusulu kulu يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ya faɗa wa manzanni ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at-tayyibati ku ci daga daɗaɗa na halal wa amalu saliha kuma kuma ku aikata aiki na gari sai ce inni bima ta'maluna basir lalle ni ina ganin abin da kuke aikatawa kuma ya faɗa wa muminai a cikin suratul baqara yace ya ayyuhal ladina amanu kulu
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga daɗaɗa na halal na abin da na azurta ku washkuru lillahi kuma ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance gare shi kuke bauta tsakaninku da Allah kun ga wannan ya nuna da annabawa da manzanni da muminai duka Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa su ci abin da yake halal to idan an ce wa annabi ya ci halal in yana so ya gama da Allah lafiya to mu kuma su waye ne da ba za a ce mun in dai muna so mu gama da Allah lafiya sai mun ci halal ba saboda haka dole ne idan daga cikin hanyoyin da mutum zai samu kubuta lalle dole sai ya ainihin wato ci halal insha Allah ta'ala wannan ita ce hanya ta ainihin wato shida hanya ta bakwai an yajzima bid du'a'i wa yuqina bil ijaba mutum idan yayi addu'a to ya ji cewa an karba mishi daga cikin hanyoyin da mutane suke zamewa ba sa samun biyan bukatu su ta roƙon Allah Allah ya ƙi karɓawa shine su dinga ji a jikinsu kamar abin da suka roƙa ba za su samu ba ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yaqbalu la yaqul ahadukum idza da'a allahumma ghfirli in shi'ita kar wani ku yazo yana addu'a yana cewa ya Allah in ka ga dama ka gafarta mu allahumma arhamni in shi'ita Allah in ka ga dama ka yi min rahama annabi ya ce kar ku yi wannan liyu'azzima al-mas'ala manzo Allah ya ce ya dauki abin da muhimmanci fa innahu la makruha lahu la mukraha lahu domin shi Allah ba a tilasta shi duk abin da ka roke shi zai iya baka manzo Allah ya ƙara cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu sakankan cewa Allah ya karba wa alamu anna Allah la yaqbalu du'aan ku sani Allah baya karbar addu'a min qalbin gafilillahi daga zuciya rafkananniya gafalalliya wanda bata mai da hankali zuwa ga ubangiji ba ma'ana wani yana addu'ar amma dai kawai dan an ce a dinga addu'a ne wata tana addu'ar amma kawai dan an ce ana a dinga addu'a ne ba wai tana ji a jikinta Allah zai karba ba to rashin ji a jiki cewa Allah zai karba wannan hanya ce da ake samun matsala wajen karbar addu'ar bawa saboda haka lokacin da kike addu'a ki dinga ji a jikinki cewa wannan addu'ar karbabbiya ce makabuliya ce ba ta da wata matsala da izinin Allah za mu zo mu ji nan gaba wani daga cikin magabata yake cewa koya kake ka roƙi Allah Allah zai karɓa maka ya ce domin Allah ya amsa wa mafi sharrin mutane waye ne mafi sharrin mutane shine iblis iblis ya roƙi Allah ya ce Allah ka bar ni na zauna a wannan duniyar har zuwa ranar da zaka tafi kiyama قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون sai ya ce masa me قال فإنك من المنظرين zuwa yaushe إلى يوم الوقت المعلوم ka gani Allah maɗaukakin sarki roƙa ya ce ƙala rabbi ya ubangiji ba an zirni Allah ka zinkirta mun eh ila yawmil yub'athu ila yawmi yub'athu ranar da za a tahi mutane a ranar ne kuma nake so ka kashe dan haka shedan ba zai mutu ba sai duk duniya ta mutu ranar da za a tahi kiyama ni kuma a ranar zai mutu yana rufe bakinsa sai Allah ya ce masa innaka minal mundarina kana cikin wanda za a saurarawa ba za a kashe ka ba dan ma a bayyana masa bukatarsa ta karbu sai Allah ya ce ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wannan sananniyar rana ta kiyama za ka kai har wannan lokacin ba za a kashe ka ba to idan shaidan zai daga hannu ya gaya wa Allah matsalarsa da damuwarsa a take Allah ya ce ya amsa mishi to me kuke tsammani da kai musulmi ko ke musulma ahlus sunna wanda kike bin tafarkin Allah da na manzon Allah abu ne mai sauki ki roki Allah kuma Allah madaukakin sarki ya biya miki bukatunki na alkhairi an gane magana da kyau ko saboda haka Allah ya ce masa ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ainihin wato wannan rana wacce take sananniya Sufyan dan Uyaina ai ga ma maganan nan Sufyan dan Uyaina ne yake cewa la yamna anna ahadukum min ad-du'a kada wani kuwa ai abun wani abu ya hana shi addu'a ma ya alama min nafsihi saboda ya san kansa yana da matsala wataƙila ki tunanin kina saba wa Allah wataƙila ki tunanin kina wasu abubuwa waɗanda ba su da kyau sufyanu dan uyaina ya ce kar wannan ya hana ki roƙon Allah sai ce inna Allah azza wa jalla ajaba du'a a sharral khalqi Allah ya amsa addu'ar mafi sharrin halitta a duniya shine iblis shine ka wannan aya da alaramma yanzu ya jawo mana cewa ga hinan Allah maɗaukakin sarki ya roƙi shi cewa a saurara masa kuma Allah ya saurara mishi abu na takwas daga cikin abin da ake samun biyan bukatu a ra- a rayuwar nan shine an yalija fi du'a'i wa yukarriruhu thalatha idan mutum zai yi addu'a ya maimaita ta sau uku idan kika zo kika roƙi abu to ki maimaita abun ya Allah kaza ya Allah kaza ya Allah kaza maimaitawa sau uku yana daga cikin abin da yake sa Allah ya amsa ibn mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza da'a da'a thalatha annabi ya kasance idan ya zo zai roki Allah yakan maimaita abin da ya roka din sau uku ya maimaita ya ƙara faɗa ya maimaita to wannan yana daga cikin hanya da ake ainihin wato a yin addu'a din wa idza sa'ala Allah sa'ala thalatha haka idan zai ce Allah ba ni abu kaza to yakan ce Allah ba ni din har sau uku addu'ar ya yi ta sau uku kuma bukatarsa ya maimaita ta sau uku wannan hanya ce daga cikin hanyoyin da ake samun biyan bukata da izinin Allah hanya ta tara Allah ya stabdi'a al'ijaba kada mutum ya ainihin wato a gaggauto wa kansa cewa sai an karɓa mishi a take ku lura ku gani can an ce karka sakankance cewa ba za a karɓa ba nan kuma aka ce karka yi gaggawar cewa a karɓa maka a take ya ce fayan bagi Allah yi ajjila da'i ya dace a ce mai addu'a kar ya gaggawa wala ya kul da autu wa lam yustajabli kar ya buɗu baki ya ce na roƙa amma har yau ba amsa min ba li hadisi abi huraira ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala saboda hadisin abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsawa ɗayan ku addu'a matukar bai gaggawa ba a wata ruwaya sai sahabbai suka ce wa kaifa ya'jalu ya rasulullah yaya mutum zai yi gaggawa ya manzan Allah kala sai manzan Allah ya ce ya kulu da autu falam yustajab li mutum ya budu baki ya ce an na roƙa amma an kya an samu cewa na roƙa har yanzu ban samu biyan bukata ba to wannan gaggawa ce a cikin addu'a kuma rahin ladabi ne ga Allah kuma har yanzu zaki ga wasu har takarda suke rubutu malam nayi addu'a nayi addu'a har yanzu shiru to faɗin hakan kuskure ne laifi ne kuma yana daga cikin abin da yake sa Allah sai ya watsar da sha'anin bawa idan kika yi addu'a kawai ki zuba wa sarautar Allah ido kuma kar wannan ya sa ki daina ki ci gaba ki ci gaba da nanatawa kina faɗa kina ƙarawa asallahu an yi atiya bil amri ko bil fatihi aw amrin min indi akwai yiwuwar Allah ya zo miki da wani buɗi ko kuma ya zo miki da wani al'amari daga gurinsa ta yadda zai zamanto kin samu biyan buƙatar ki qala ibnu battal al imam ibnu battal yace al ma'ana abinda ake nufi da wannan an ya sama fa ya turka du'a kar mutum ya kosa wannan ta sa ya watsar da roƙon Allah saboda ya yi addu'a shekara ɗaya ba kwa ji annabi Musa ya roƙi Allah ya hallaka fir'auna amma ba a hallaka shi ba sai bayan shekara arba'in kamar yadda malamai suka ce to na fi annabi Musa tsarki ne a gurin Allah ban fi shi ba kin fi shi tsarki ne a gurin Allah ba ki fi shi ba amma annabi Musa ya roƙi Allah ya hallaka fir'auna amma malaman tafsiri suka ce yana faɗa fa Allah ya ce ya amsa amma ba a hallaka fir'aunan ba sai bayan shekara arba'in to saboda haka kai malamai ma suka ce akwai yiwuwar ki roƙi wani abu Allah sai ya hana ki ke sai ya bawa ƴaƴan da kika haifa kuma bayan mutuwarki ba za ma ki san an ba su ba ko kuma ki roƙi wani abu sai Allah ya ga wannan abin bai dace da ke ba sai ya baki wani abu daban ke kaza kika roƙa to amma shi kuma Allah sai ga ke bai dace da ke wannan ba sai ya baki wani abu daban sai ki ɗauka wani abu ne daban baki san waccan addu'a taki ne aka amsa ta turan ba wannan duka Allah yana yin haka ya jinkirta wa bawa sai zuwa wani lokaci ko kuma ma sai bayan mutuwarsa Allah ya ɗauki addu'ar ya ɗora kan ‘ya'yan da ya haifa ko kuma ya roƙi wani abu Allah ya hana shi wannan abun ta iya yiwa ma abin idan ya samu zai hallaka shi ko zai kawar da shi daga tafarkin Allah sai Allah ya ce ba zan baka wannan ba kaza zan baka to wannan duk yana daga cikin abin da malamai suka ce lallai yana da kyau mutum ya dinga ladabi na roƙon Allah da kuma neman biyan bukata a gurin Allah subhanahu wa ta'ala fa yakunu a kalma ka ilmanin bi du'a'ihi sai ya zamanto kamar yana ainihin wato neman gaggawa da addu'arsa aw annahu ata min addu'ai a ma la yastahiqqu bihi al-ijaba ko kuma yazo da wani addu'ar da zai zama ba a bai cancanta amsa masa ba fa yasiru kal mubkhili lirabbil karim alladhi la tu'jizuhu al-ijaba sai ya zamanto kamar yana nuna Allah marowaci ne wanda kuma Allah babu abin da ya gagare shi ya amsa wala yanqusuhu al-ata kuma kyautar da yake bawa mutane ba ta rage masa abin da yake cikin mulkin sa al-imam al-qurtubi yace qala qaumun wasu malamai sun ce inna allaha yujibu kull ad-du'a Allah yana amsa dukkanin addu'a fa imma an yadhhara al-ijaba fi dunya kuma dai Allah ya bayyana miki bukatar ki a nan duniya ki ganta karara wa imma an yukaffira anhu ko kuma Allah ya amfani da wannan addu'ar wajen kankare miki zunubi za ki roƙi wani abu in ji al'imamul ƙurtubi amma sai ya zama maimakon Allah ya biya miki bukata sai ya dubi wasu manyan zunubanki da ke baki ma san da su ba wataƙila idan za ki mutu akan su wuta za ki fice sai Allah ya kankare miki zunubai dangane da wannan wa imma ko kuma an yadda khira lahu fil akhirah ya ajiye masa addu'ar ma sai ya je lahira wai mu Allah in dai Allah zai tara mana bukatun addu'ar ma sai an je lahira mu mun fi son haka saboda a can ne inda asali ake bukata nan kan duk bukatu ne na shirme wani abun ma kawai jin daɗi ne yasa kake neman sa inda ba za ka same shi ba ma har ka mutu ba abin da zai same ka domin wallahi inda Allah zai tara mana addu'o'in mu sai lahira ya biya mu ko ya biya mun ya biya mana su ko ya mana wani agaji da su na tafiya aljanna wannan wallahi abu ne mai kyau da haka yace zai iya ajiye masa har zuwa ranar tashin alkiyama me dalili yace saboda an samu hadisi daga abi sa'id al-khudri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min muslimin yad'u ba wani musulmi da zai yi addu'a bi da'awatin wanda zai addu'a da wata addu'a laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimi wanda wannan addu'ar babu sabo a cikinta ko babu yanke zumunta malamai suka ce abinda ake nufi da wannan shine mutum ya roƙi abin da Allah maɗaukakin sarki bai yadda a roƙe shi ba ko kuma ya roƙa wa wani mummunan abu ya roƙa wa wani mummunan abu a gurin Allah to in dai addu'ar ta fita daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu na farko ya roƙi daidai abin da ya kamata ya roƙa wanda Allah bai hana a roƙi wannan abun ba na biyu kuma bai yi wa wani ɗan uwansa mummunar addu'a ba to Allah maɗaukakin sarki zai amsa masa manzo Allah ya ce illa a'tahu Allahu iyyaha face sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa ko kuma illa a'tahu biha ihda thalathin ko kuma Allah ya biya masa ɗayan guda uku imma an yi ajjila lahu da'awatahu imma dai Allah ya gaggauto masa da addu'a sai ya biya masa bukata a nan duniya ko ya biya mata wa imma an bi da'awatin laysa fiha ithmun ko wa imma an yi dakhira lahu ko kuma ya ajiye masa addu'ar sai ranar lahira ya biya masa bukata wa imma an ya kuffa anhu min su'i ko kuma ya tare masa wani mummunan abu da zai same shi bi mithliha da kwatankwacinta to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu fahimta wato kenan ya tabbata in mutum yin addu'a ɗayan uku za ta samu ta iya yiwuwa yanzu nan a biya mar bukata ta iya yiwuwa kuma Allah ya ajiye masa ita a lahira ya biya masa bukata da ita ta iya yiwuwa kuma Allah ya canja ne da yake nema a nan duniya a atahu Allah zai bashi wa in lam yakun rizqan lahu fi dunya dakhara lahu idan ko ba arziki bane na nan duniya Allah zai adana masa hi wanda zai same shi a gobe kiyama dan haka dai mutum ya ji a ransa cewa addu'arsa tsakani da Allah ta ina in dai ba fiffike Allah zai yi miki kuma wanda shi ma gudunsa ya kai na jirgin sama ki tahi ki tafi baki ma kin san haka ba zai yiwu ba amma fa Allah yana da ikon ya miki haka tun ya girmama kwaɗayinsa da bukatarsa bi kaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda an samu ruwaya manzon Allah yana cewa a idza da'a ahadukum falyu'azzim ragaba idan ɗayan ku zai yi addu'a to ya girmama kwaɗayinsa sai ce inna Allah la yata'azamu shay'un domin babu abin da yake da girma a gurin Allah wanda ya fi ƙarfin Allah ya yi shi ko kuma ya aiwatar da shi imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce wato idan mutum yana so ya roƙi Allah shi yasa bahaushe yake cewa wai in zaka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki ma'ana kar ka roƙi kuɗi na almajiranci kuɗi na yunwa ki roƙi kuɗi masu ma'ana wanda idan aka baki daga nan kin tashi aiki an gane magana da kyau ko kin gama yin kuɗi Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu abu na goma sha ɗaya a taubatu wa raddul mazalimi wal iqbali Allah azza wa daga cikin hanyar samun biyan bukata akwai yawan tuba domin Allah ya ce ya yi walladina amanu tubu ila Allah أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير Allah maɗaukakin sarki ya ce a takaice ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake mai kyau tuban da ba za a sake komawa kan aikin sabo ko kuma aikin asha ba to tuba daga a gurin Allah yana daga cikin hanyar da ake bi wajen a samu biyan bukata kuma karki ce ai ni bana laifin komai malam dan me yasa zan tuba akwai wanda suke da irin wannan kuskuren tunda ta san ita tana zaune da mijinta lafiya ba ta cutar shi ba ta zalunta shi ba ta kangare masa ba ta masa hayaniya kuma sannan ba ta taɓa dukiyar shi ba ta almubazzaranci ba ta kaza ba ta kaza ‘ya'yan zaman kishiyarta tana kyautata musu tana mutunta su harkokin ibada tana kula da shi duk wani abu na dokar Allah tana kokarin aikatawa wanda ya saka ta wanda ya hana ta kuma tana kokarin kaucewa to sai tana ganin wannan hujja ce da za ta sa ba za ta yi addu'a ba wannan kuskure ne manzon Allah dai sallallahu alaihi wasallama kun sani baya saba wa Allah bai taba sabon Allah ba tun da ya zo har ya koma ga Allah amma ya ce yana yin istighfari sau saba'in ko sau ɗari a yini istighfari kuma shine neman Allah ya kankare ma zunubanka to abin tambaya mai annabi ya aikata da zai nemi gafara Allah ba abin da ya aikata na zunubi amma saboda fi istighfari banda wato ainihin wato neman kankarar zunubai yakan sa ɗan adam ya zauna lafiya kuma yana jawo arzikin duniya da lahira saboda haka tuba da istighfari da mai da al'amari ga Allah ba wai dole sai mutum yana laifi ko kuma yana zaune lafiya da ubangiji ba da haka dai na goma sha ɗaya shine mutum ya zamanto yana tuba ga Allah yana kuma mai da al'amarinsa ga Allah a gurguje na goma sha biyu mutum ya ainihin wato ɗaga hannunsa lokacin da zai addu'a ɗaga hannu yayin addu'a wato hanya ce ta samun karɓar addu'a za ki ga wasu ana addu'a ko yanzu a gurin tafsiri in mun zo mana addu'a hannunta a sake ba ruwanta kawai tana amin amin amin ki ɗaga hannu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce Allah yana jin kunya bawa ya ɗaga hannunsa haka yana cewa Allah ba ni sannan har ya sauke hannun Allah bai biya masa bukata ba manzon Allah ya ce Allah yana jin kunyar haka da haka daga kin ɗaga hannu hanya ce da Allah yake biyan menene biyan bukatar bawa shine abu na ainihin wato goma sha biyu abu na goma sha sha uku a salisu ashar kenan الثاني عشر الثالث عشر abu na goma sha uku shine mutum ya ainihin wato yi addu'a ɗin tare da jin cewa abin da ya roƙa ɗin ba wai shi kaɗai kansa ya roƙawa ba ma'ana kada ya roƙi abu shi kaɗai ya haɗa da bayan Allah wajen roƙa musu idan kika zo addu'a ki haɗa da iyayenki da ‘yan uwanki da sauransu kamar yadda annabi nuhu ya ce rabbi gifirli ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا يتي ربي غفر لي الله كي من غافرة ولوالدي كما كي وإياينا غافرة كنغا بيطيع إياكا سبا تسيسا كتوا والمؤمنين waliman da kala bai tiya mu'minan walilmu'minina walmu'minat da kuma wanda ya shiga cikin wannan gida nawa ko wannan jirgin ruwa nawa mumini ko mumina duk kai mana gafara ga baki daya to abin fa'idar haka shine lokacin da ka zo kana roƙa wani wata bukata a gurin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai wakilta wani mala'ika a daidai kanka ko a daidai kanki kina cewa Allah ba ta kaza sai mala'ikan ya ce Allah abin da ta roƙa mata ita ma ka bata irinsa to fa'idar wannan shin da addu'ar kike da addu'ar mala'ika a kanki wanne ne aka fi garantin za a karɓa ta mala'ika ashe kenan lokacin da kike bukulin yi wa wata addu'a to kanki kike yi wa menene bukulu domin in kika roƙa mata Allah zai sa mala'ika shi kuma ya roƙa miki ke ba abin mamaki ba ne ki roƙa a ki karɓa amma in mala'ika ya roƙa miki za a ki karɓa ba za a karɓa ba domin la ya asuna Allah ma amara kuma ya fa'alu ma yu'maru ashe kenan idan mace tana jin baƙin ciki da bukulin yi wa wata ƴar uwarta addu'ar alheri da neman Allah ya biya mata bukata to kai tsaye yanzu ita kanta take yi wa bukulu kanta take yi wa hasada domin da za ta daure ta roƙa mata ita kuma mala'ika ne zai roƙa mata kin ga ke ne da riba a cikin addu'ar to amma saboda bukulin ki da hasadar ki yasa ba ki yi wa wani addu'a to wannan sai ya sa ke kuma ba za ki samu biyan bukatar ki ba Allah ya shiryar da mu za mu dakata a nan insha Allah ta'ala kuma da wannan hanyoyi kusan guda goma sha uku na neman biyan bukata wannan lacca ta mu ta zo karshe insha Allah ta'ala da yake gobe za mu rufe tafsiri da izinin Allah akwai maganganu da za mu yi dangane da gaba ta uku wanda ita ne ta ƙarshe akalla ko da na minti ashirin idan mun zo rufewa sannan sai kuma a gabatar da jawabai na rufewa abin da muka faɗa daidai allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته